الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi ashirin da takwas ga watan safar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira na wa alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya shiri da ashirin da biyar ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na gida a suratul zumar za mu tashi darasi na wato bakwai a wannan sura mai albarka suratul zumar mun kuma tsaya aya ta sittin da ɗaya za mu tashi aya ta sittin da biyu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu yan jira ko Na'am. Za a faro zai faro daga aya ta 62 wa yawmal qiyamati taral ladina kadhabu ala allahi wujuhum muswadda. Na'am. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم وجه أليس في جهنم مثوى للمتكبرين
Na'am.
وينجي الله الذين اتقوا بمفادتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون Allah madaukakin sarki yace wa yawmal qiyamati rana al-qiyama kuma taral ladina kadabu ala Allah za ka ga wadanda suke tsika wa Allah ƙarya suka dauki kalmomi da maganganu suka jingina wa Allah wujuhum muswaddan dukkokin su sun yi wasu kirar malamai suka ce wujuhum muswaddan ko dai fuskar ta yi baki a zahiri ko kuma kaga alamun mun su suna cikin damuwa shine wujuhum muswaddan da ka gan su zaka gane cewa ba an tsakke ba alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin in wato wutar jahannama ba ita ce makomar masu girman kai ba an ga ita ce wa yajzi Allahu alladhina taqaw bi mafazatihim sannan sai Allah ya tsiratar da wanda suka ji tsoron sa suka kiyaye dokokin su saboda irin rabotar da suka yi la yamattu musu babu wani abu mai abu mai muni da zai shafe shi wala hum yahzanun ba kuma za su yi bakin ciki ba wato ba za su shiga damuwa ba da lokacin da za a yi buta ta farko ko ta biyu ko ta uku sai Allah bar wajen zargi yake
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل
wane mutum له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون Allah madaukakin sarki yace Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shine mai malikin komai wa huwa ala kulli shay'in wakil dan Allah shine majibincin lamarin kowane abu shi yake kula da komai lahu maqalidus samawati wal ard mukullin sama da kasai ko taskokin sama da kasai gaba da sai yana gurin Allah madaukakin sarki wallazina kafaru hakika wanda suka kafirta kuwa ko kuma wallazina kafaru bi ayatin Allah wanda suka kafirce wa ayoyin Allah kuwa ulaika humul khasirun wa annam fi asararu malin ke yubir da ala annahu khaliqul ashiya kulliha Allah yana bada labarin cewa shi halitta komai gaba daya wa rabbuha shine kuma ubangijin komai wa maliku shi ya mallaki komai wal mutasarrifu biya kuma shi yake sarrafa komai yake wa kullun ta haka tadbiri duk abin da kake ji da gani yana karkashin wato kulawar Allah wa qali da rinjayinsa wa qawli lahu maqalis samawati wal ardi qala mujahid bai mujahid yace al maqalis hiya al mafatih abin da ake kira da al maqalis shine mafatih mukullai jami'i na al misha wa kada qala qatada haka da imamu qatada da imamu suddi ima suka fada lahu maqalis samawati wal ardi ai kaza'ir samawati wal ardi cewa ana nufin taskokin sammai da kansai imani ce wal ma'ana ala kilal qawlayn yace ma'anar sai wayannan maganganun guda biyu ko dai maqalis ana nufin mafate ko kaza'ir samawati wal ardi yace duk suna kan hanya ba cin karo da juna to shine lahu maqalis samawati wal ardi wal ladina kafaru yace anna ajmatul umuri bi yadihi cewa dukkan al'amura da kullu sai a zuciyarka cewa a hannun Allah yake kaga ba za ka zargi wani cewa ya hada ka samun kuɗi ba ko ya hada ka samun wani alkhairi mutukar kayan da Allah shi yake bayarwa to ka nema a gurin da zai baka sai yake cewa to lahul mulku wa lahul hamdu da godiya da mulki din a gurin Allah ce wa huwa ala kulli shay'in qadir da iko ne akan komai wali hadha qala wallazina kafaru bi za Allah yake wallazina kafaru bi ayatillah wanda yake jin cewa wada ne ya hada jin arziki duk ko ya kafu cewa ayoyin Allah domin idan mutum ya sallah ya idar yace Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al mulku wa lahu al hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kadi kalmar da gaba da yanzu sai kace Allahumma la mani lima atai wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u dal jadd minka al jadd ina yawan faɗa wannan kalmar wallahi da al'umma ta san ma'anar da take faɗa kuma ta yarda to ba yadda za a wani wani hasada dan ya samu kuɗi domin kace Allahumma ya ubangiji la mani alima alai ba wanda ya sai hana abin da ka bayar wala mu'tiya lima mana sannan ba wanda ya sai bayar da abin da ka hana wala yafa'u dal jaddi min kal jaddi mabocin kokari kokarin sa bai zai ina na masa komai wajen samun wa kansa wani abu da Allah bai nufa ba da dadewa da wahala ce take sa a samu kudi da inda ko sun fi kowa kudi a tunga da inda ko sun fi kowa kudi a akwai da inda kowa inda ko sun fi kowa kudi a dukkan kasuwannin da ake yi amma za ga wani sun san aize ka kai yanzu da kake da jagora goma sun san aize ka yi da kowa nan kuma har yanzu yana nan a tandakon yau da aka kaga mutane abin da ya rage mana kawai shine ne yadda Allah shi yake yi wannan shi zai sa ba za ka je gurin malam gobe da nisa boka yake ka fada a gaban wani boka ka ce wani ya zo kusa da shagon ka yana zai take ba kasuwa ba za ka yi wannan ba domin ka san Allah shi yake yi iyayen mun na yawan faɗa wannan da wasu kai waɗannan masu kuɗin mu ne yanzu ba tata ba za ka ga in ka shiga kasuwa za ka ga shago ɗari kowa abin da yake siyarwa iri ɗaya ne kuma idan suna ya tashi za su yi juna barka duka iri ɗaya ne kowa yana sai da fulawa gaba ɗaya jagunan sannan idan wancan aka yi mara haihuwa za ka ga wannan makocin sa shi zai ɗauke nauyin gidansa gaba ɗaya ba hasira ba kyaki amma mu yanzu ba ma a kusa da kai yake ba kawai a layin ya zo kama shago sai ka shiga gurin bokaye cewa ya zo zai tare ba hanya musamman in ya zo Allah ya sa ya to da customer to ba ya sa ba sai wanda Allah ya tare sai ya tafi gurin boka ya ce shi sa ba za mu zauna lafiya ba su kuma bokayen ne yanzu kullun danawa su idan muka zo ba ma za su yi ma kiranye suna da hanyoyin kiranye akwai su ga littattafan su ranka je ka duba wanda ya iya duba ya gani zai ga a cikin har abubuwan kiranye akwai a idan ya rasa kuɗi kawai zai fito ma wani abu wanda zai zo ya ana kasaka sai ka koma gurin sa domin shi ya fi irma tuni da ba kana zuwa kuma sai warware abin da ba shi ya hada da aljini ya kira su da da ya ilu rauka ya ilu jam ya ilu duka ya kira su sun ba shi sharadi ya cika to kuma kuma sai shi ma kuma sai ba da na da sharadi wallahi abin da suke yi wa mata da yan kasuwa kenan yasa idan mutum bai yarda da Allah cewa huwa ala kulli shay'in qadir ba to ba zai taba zama lafiya ba wayannan bokayen duk abin da kake samu za su rika rawa dini ne eh zai rika baka doka akwai wanda baya fita kasuwa duk asabar sai ya tafi gurin bokansa ba zai je sai bayan azhar saboda sai ya je sun gama tattauna akan satin gaba daya shi zai ba shi budget na satin gaba daya cewa satin nan ba na so ka ba hanya kaza kaga hanyar jezawa to kakka hanyar jezawa gaba ɗaya satin nan sai ga kuma ya hau kenan wani kuma kun wani satin ya zagayo za a ce to hanyar kura gaba ɗaya ba za ka yi ba ko kiran sa aka yi Abuja akan wani bizin zai ce ba wannan satin ba baya gani kuma yana nan saboda boka ya ba shi doka to ba za ka taɓa zama lafiya ba baka yarda da Allah ba shi tauhidi yana da wahalar sha'ani amma in ya rasa ka ka fi kowa kuma jin daɗin rayuwa haka yake in dai ya riga ya shige ka ka fi kowa jin daɗin rayuwa idan tauhidi ya ratsa mutum sai ka gana wani da kake ne a cikin family abin da ake nufi shine baya daukan wargi duk wani abu da za a zo da shi na shirme shi ne da shiwa ko a mata ana samu zaka ji ana ayyaye wanci a cikin family ga maza ba amma ita ba ba ta daukan wargi tauhidi ya ratsa ta duk wanda ya zo da shagin da yace kai baka yarda da Allah ba baka yarda Allah yana kaza bai kaza ana samu a cikin mata mata ne kamar maza yanzu da haka wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye idan ka yarda da wannan duk ran da ka zo biyawa a sallah to ba za ka yi wani kashi da hasada ba wani ya samu kuɗi lokacin sa ne wani ya samu ilimi lokacin sa ne wani ya samu kaza bukani lokacin sa ne kai ma ba ta da ciki ba san me za ta yi ba ba kullun ka rike wa Allah wannan kyakkyawan zakar duka zauna lafiya amma idan ka ji mutum ya fara ya zo ya wuce da mota zai ci a gaban mu bai ta zo hasada ce to sai ne haka da ce da a gaban ku ya taso lokacin zane yayi so now eh yace ba za su shiga ba to kaga shi wannan yakin ma azili yake ba da yin yakin su kuru bane kusan gwara wannan ma da zai fito fili yayi azilin eh ba shi da shi ne ya iya azkaru sabahi wal mata kar ya wani kulai eh da abin da sai in ya taso na alkaidi ya masa wannan abin da yake zai gani ba gashi ba yana jin tarbin yana so ba kuma ake zuwa yana kare da wa to da aka yarda da Allah shi ne uwa uba an bayyana da jago to wannan shi ne abin da ya kamata mu kula idza yake wa huwa ala kulli shay'in wakil lahu maqalidus samawati wal ardi kullan sama da kasa a hannun Allah ce shi kuma Allah nan ba zuwa haka ka ziga shi ba a ce kar a bawa wani ba mutum bane ballan jara abu bukani ne za a bayar wani zai ce wallahi kar ka baki kaza kaza ko Allah ba a ziga shi abin da yayi niyya wandara ne kamar da malaman tawhidi ke faɗa ba a ta shi fa'alul liwayri abin da yayi ga dama shi yake yi to to da haka tunda shi yake yi ka nema a gurin sa kawai ka kyala kowa to shine lahu maqalidu samawati wal ard wannan shine kafaru bi ayatillah wanda suka kafu cewa ayoyin Allah kuwa ulaika hum al-khasirun shine wanda suka asara wanda bai da Allah ne yake yayi asara sai Allah yake ni قل أفغير الله تأمرون أعبد أيها الجاهلون kun ji kalmar da nake ta maimaitawa cewa Allah da kansa ya kuma maimaita ta cewa kun da ya mutu aba gairan la shin wani Allah ta amuru ni kuke umarta ta a abudu na bautawa ayyuhal jahilun ya ku taron jahilai yasa nake yawan maimaita kalmar cewa duk karatun mutum na zamani in dai bai da Allah za a bauta shi kadai wajen jahili domin Allah da kansa yake ayyuhal jahilun ya ku taron jahilai kwarai kuwa kaga biyar hoteke jahili ne ababiyo jahili ne ɗan jahili ne duk wannan manyan anan da suka yi littattafan science ɗin duk jahilai ne domin Allah ne da kansa ya kira su domin in ba jahilai bane ne yasa ba su bauta Allah shi kadai ba a bagairan layi wanzu wani Allah wato wato kuke bautawa ayyuhan jahilu ne ya ku taron jahilai Elizabeth jahila ce tantiliyar jahila an fahimta da kyau ko yauwa ba su suka yin kyau turancin jiriya ba bango ba ma jahili ne tantirin jahili saboda haka ko ka haddata duk kilari in dai baka san Allah shi kadai za a bautawa ba jahili ne kai saboda haka wanda ya karanta alqur'ani ya san alqur'ani har yake rubutawa ba shi yake yaki da jahilci ba wanda ya kafi yanzu makaranta zai iya alifin ba'un ba bai iya komai shine ne yaki da jahilci ko da emirates ce yake yaki da jahili eh in ma yana yi kaga shi da wata rana sai dan bodiyo suna yawo a gari suna wa'azi shi da Abdullahi na Gondo Annabatu Sudani da Muhammad Bello ana ta yawo wa'azi a garuruwa garin Fulani kawai sai suka je wani gari suka ga wani dattijo shekara cikin da wani abu ya zauna a gaban saurayi yana koya mana alif an baki wauzan ba alif bakin da hakuri sai Abdullahi na Gondo Annabatu Sudani shi ka agon tsoho ya makara dan kodiyo ya ji dai mashiru sai da sauki aka shiga wani kauye shi ma aka shiga da'awa ana zuwa kabo a ji a samu mutan gari kawai sai aka wani mai kalangu yana ta kalangu wani tsoho yana ta fi karawa yana ta fi karawa sai Abdullahi malam dan kodiyo ya kira Abdullahi da gurbi yace zo yace kaga wannan tsohon shi ne makaraba wancan da kake cewa ya makaraba yace wancan bai makaraba saboda haka tsohon da yake tikarawa ya ji kai shekara cikin da wani abu ya ci sanin Allah yana tikarawa shine makarari ba tsohon da yake ga makaranta ba to kaga Allah yake kula ba ga Allah ta wa ta ta'muruni akwai kira uku kula ba ga Allah ta amuruni akwai kira da ta zo a haka ko kira a ce karbafiya sannan kula ba ga Allah ta amuruni ita ma akwai kira a haka أعبد أيها الجاهلون فإسلامنا في هون القراءة قل أبا غير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون shin wani Allah kuke so na rika bautawa ya mu tarin jahilai me sababin nuzul suka ce sababin nuzul din shi ne Abdullahi da Abbas kamar da Abu Abu Hatim ya kawo a cikin Abiyatin ya kawo a littafin sa cewa innal mushrikeena min jahlihim da awra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila ibadati alihatihim mushrikai ne saboda tsabar jahili suka ji tafsira annabi alaihi salatu wasalam suka ce zai bauta wa nasu allolin wa ya abudu ma'ahu ilahu ilahu kuma za su biyo shi su bauta wa nasu Allah ya Allah ya saukar da wannan aya aya kula ba gairin lahi ta abu ta amuruni a abudu ayyuhal jahilu shine da su wani Allah kuke so a bauta wa ya ku taron jahilai lana abadu na wa lakum a abadukum kowa ya rike aikinsa la hujjata bainana wa bainakum sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ga yaban yake lakum dinukum wa diyadi kowa ya rike addinin sa sai Allah yake ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين يا سلام بل الله فاعبد وكن من الشاكرين Allah yake wa laqad uhiya ilayya annabi alayhi salatu wasalam yace hakika an yi wahayi zuwa gare ni ko laqad uhiya ilayka hakika mun yi wahayi zuwa gare ka wa ila alladhina min qabli sannan mun yi wahayi zuwa ga annabawan da suka zo kafin ka barka ji ne muka ga mutum la in ashrakta wannan shi ake kira tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro Allah yake wa annabi la in ashrakta in har kai shirka la yahbadanna amalu wallahi Allah ya rantse da zatin sa ya aikin ka gaba ɗaya ya rufe wala takunanna min al-khasirin kuma zaka zama cikin asabaru ko shakka babu Allah ya san annabin gaba zai ba da mu ake da yawan ayoyi kamar yadda muke faɗa da Allah ya ce Allah annabi ya bi iyaye ba da shi yake ba domin shi annabi bai ma taki da iyayensa ba wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima waqfid lahumu janaha dhulli min ar-rahmati wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira duk wannan kalmomin da aka ga annabi cewa kada annabi ya ce da su tak takfire kamar yadda muke bada misali aike ki gurin ko aike ka gurin mai kayan miya ko shago a ce je ka siyo sukari in namiji ne bayan ka siyo sukari kana dawowa kuma wurin da nisa sai a ce to je ka siyo lifton idan zuciyarka ba ba a fili ba sai rada ba cewa umma da ba hada mun kai to ka zama mai cutar iyaye kaga dai guri ɗaya ne kan tun wani aka aike ka duk guri ɗaya ne sai da kaje kana kana dawowa tace au ba ji wani tun ba kana idan ka furta da baki to illa ta yi girma idan zuciyarka ta ga ma cewa da ba umma hada dai to ka zama shi ne ofin din kada zuciyarka ta ji wani abu shi da muke cewa kaga wajibi ne ka yi addu'a domin wannan matsalar kaɗan ne za ta kubuta daga jikinka kaɗan ne kaga yi masa addu'a wajibi ne ke to annabi alaihi salatu wasallam an ce kada ya ce da su tak ka kuma ya tare su ballan da kyara yi wallahi ummatin da azuna ji ta shiga uku wallahi abbatun fada azuna ta shiga uku ka tare su shine kyara wa qul lahu ma qawlan karima kaga musu zance ne dadi to da annabi ake aka ga ba wannan kalmomin shi aka ga kalmomin kaga annabi alaihi salatu wasallam yana ciki mai don ki yarda mahaifiyarsa ko yana sakamako kakar domin shekararsa shida gaba daya sai shekara shida ko sakamako ka ne za a iya mutuwar yanzu babarsa ta mutu ya ci sakamako kan bai san ciwon kansa ba an fahimta da kyau ko yaro dan shekara shida to annabi alaihi salatu wasallam yana shekara shida ya rasa iyaye duka shi za ki cewa ko kana sallallahu alaihi wasallam ya timal abawai annabi alaihi salatu wasallam ya kasance wato maraya ta bangaren iyaye biyu to ka duk kalmomin da aka faɗa ba da shi ake ba da mu ake cewa mu bi iyaye to haka nan gurin da aka zo aka faɗa shi ma tauna tsakuwa aka yi dan aya ta jito wala kad uhiya ilayka hakika mun yi wa'i zuwa gare ka wa ila alladina min qablika kuma mun yi wa'i zuwa ga wanda suke kafin ka la in ashrakta in har ka kace kai shirka la yahbadanna amaluk Allah ya jira ran sai da zafi na ya yi kanka sun rufe gaba daya wala takunanna min al-khasirin kuma za ka ban cikin waɗanda suke asara in kana so ka ƙara gane nauyin wannan ba iya annabi Allah ya gaya wa ba sai da ya tattara annabawa goma sha takwas sannan su ma ya mutu wannan kalubalen Allah yake wa tilka hujjatuna atayna ibrahima ala qaumi kaga ibrahim ya fito ko narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaquba sayyidin kullan hadaina wa nu'an hadaina min qablu wa min dhurriyyati dauda wa sulaymana wa وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين سيتري وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين سيتي ومن قال شاء تفصيلك آية تفرقوا بدا آية آية تبيوا كاو بدا بدا كام بدا ترى sannan aya ta uku aka hudu ta hudu aka kawo hudu ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ko sai wanda waina wa hadaina wa ila siratil muttaqin sai ce zalika hudan la yahdi bihi man yasha min ibadi sai ce walau ashraku duk su goma sha takwas din nan mabutalai ne fa dukan walau ashraku la habida anhum ma kanu ya'malun ya kuka shiru walau ashraku la habida anhum ma kanu ya'malun shine muhallin jayi da za su shirka duk su goma sha takwas ɗin nan Allah ya ce da duk aikin su sai ya rushe gaba ɗayan su to kai ɗan malam waye ɗan liman waye za ka shirka Allah ya kyale ka Ɗan liman waye kai za ka shirka Allah ya kyale ka cikin wayannan fa gaba ɗaya akwai ulul azmi min ar-rusul to kun gurin gumma aka zo a ga annabi haka la in akirata la ya'badanna amalu bil jalali ko kai shi za duk inda kake da aboki duk yadda kuke in ya kai ka gurin boka wallahi ya gaba kashe ka domin harkar abin da ya zabi gurin boka ko shirka duk duniya in za ta haɗu in duk dangin ka annabawa ne suka yi ma addu'a Allah ba zai karba ba karshe kenan ballan da a ce kai daga dangin zuwa da ka fito saboda udurni ba mai in duk annabawa ne dangin ka Allah ba zai karba ba saboda haka duk abin da ina yau ba da wannan mutum shawara cewa duk abin da aka zo ko malamai sabani suke wasu malamai suka ce kaza shirka ne suka ce wa shirka bane karka yi ba ruwan ka ji domin za ka baya cikin rukunin musulunci dale shi kawai kai wani abu ko sabani aka yi kauce masa kawai wannan shi ne abin da ya kamata mu kiyaye wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta in har kai shirka la yahbadan amaluk wallahi zai aikin ka ya ruji wala takunanna min al-khasirin wala kasance cikin azararu balillah bari wannan zance sai mai musu da martani sai ne musu bari wannan magana Allahu wato Allah madaukakin sarki fa abu shi za ka bauta wa kun mina shakirin ka kasance cikin masu godiya sai Allah yake وما وجدوا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه wane mutum سبحانه وتعالى عما يشركون Allah ya ce wa ma qadarullah haqa qadarihi su wayannan mushrikan ba su girmama Allah irin yadda ya kamata a girmama shi ba wal ardu jami'an kasa gaba ɗayanta qabdatu damka ce ta Allah madaukakin sarki yawmal qiyamati a ranar alkiyama dukkan asai guda bakwai nan da kake gani Allah madaukakin sarki zai damke su was samawati sammai ma guda bakwai maduwiyatin biyamini Allah zai nannade sa hannunsa na dama na kudura subhanahu karfi ya tabbata a gare shi wata ala kuma ya girmama amma yake kun dangane da abin da suke wajirka kaga wannan ayat tana cikin ayoyin tauhidi dan ka domin ka duba za ka ta yi bayani akan sifar Allah kaga cewa wa ma qadarullah ba su girmama Allah ba su mujrikai haka kadari gurgurdan yadda ya gabata a girmama Allah wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah gaba ɗaya kasai guda bakwai za jamkar Allah ce ranar alkiyama shine labari ya ta tambaya Annabi alaihi salatu wasalam lokacin da za a nan nabi kasa gaba ɗaya da kasai sama da kasa gaba ɗaya ina mutane suke sai Annabi alaihi salatu wasalam yake da ita suna kan sirati a daidai wannan lokacin a lokacin da za a yi wannan damkar suna kan sirati haka ya dace amsa a cikin hadisi ingantacce hadisin muslim a hadisin tirmidhi ke shine yace qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati maduwiyatin bi yamini sannan kuma annan na da su yawma nadu samaa ka ayi sijilli lil kutub saboda haka ko ni kitabi a wata kirara saboda haka annan na da su a hannun dama kaga anan shine zaka bi shi ka ƙara hararo bayanin su Imam Malik kuma hadisi ingantacce ya ce kirjai dai yamini duka hannayen Allah dama ne to kaga abin da ake yawan faɗa kullum kamar da Imam Malik yake idan in sifa ta zo ta Allah a mai ruwa kamar da kamar ita yadda take karka kore sannan karka kwatanta Allah da kowa yanzu misali zaka ji mutane suna cewa mun baro shi ya yace sai a ce an baro shi rai a hannun Allah duk mai hankali ba wanda ya taba tunanin hannu ko ba haka bane ko yana karkashin kulawar Allah an fahimta da kyau ko a ce rai a hannun Allah wannan misali ya muku da ka ce rai a hannun Allah zaka ga ba wanda yake hararo cewa ana nufin hannu irin na mutum kuma kowa yana faɗa ko ba haka bane idan aka bar mutum in koma yana cikin koma sai ka ji an ce to kaji nan dai wallahi mun bai rai a hannun Allah to irin wannan ma'anar ake so kullun ka rika bawa kwakwalwarka akan sifar Allah cewa yadda tunaninka bai kawo cewa ya hannun da yake ya kaza ba haka za ka yi haka imam malik ya ba da fassara cewa a kamar da ya bayar da al-istiwa ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajibun wa su'alu anhu bid'a akhrijuhu anni to shi ma al-yamin ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajibun wa su'alu anhu bid'a haka za ka faɗa duk wata zuba ta Allah idan ya faɗa a alqur'ani idan ka zo daidai gurin kawai ka hararo wannan ma'anar laita ka mithli shay'un wa huwa samiul basir kaga ai muna cewa Allah yana jin ka kuma yana kallon ka waye taba hararo cewa ba ji ba da me yake ji ba ma ka hararo wannan domin an danganta wa Allah an fahimta da kyau ko amma ai kaga ai mutum ma ana cewa yana ji kuma yana gani amma duk mai hankali ya san cewa ba irin jin Allah wato ake nufi ba ba irin kuma ganin Allah ba to haka shugobin Allah duka haka ake kawo cewa ne ka kami filin jeyon ba wani abu da yake kama da shi wa huwa sami'u sai tabbatar wa kansa ji albasiru kuma yake ne gani to ai dan adam ma ka baki wannan ma'anar ala ta'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nafsihi zayni faja'alnahu sami'an kuma ka ce Allah as-sami'ul basir kaga ka san cewa ba irin na Allah bane tawili mutum ya zo yi daga nan zai fada rani ba ruwanka bari ku da hadisi yadda hadisi suka zo ma akwai hadisan da yawa amma bari mu ji hadisin Bukhari na Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara masa da yake cewa wata rana wanda daga cikin malaman Yahuda Yahuda ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya Muhammad kana jin sunan ka san da Yahudi ne don bai ce ya Rasulullah ya Nabiyallah ya ayyuha al-muzammil bi fada ba sai faɗi sunan sa karara su suke zuwa ko dai inda ka ji an ce ya Muhammad ko dai bai hude ko kuma mazaunin karkara shi kuma dole kai ma'ujiri yawa al-arabu ashaddu kufran wa nifaqa saboda haka su ne zarar sun boke kuma a cikin birni sai kaga sun daina kira annabi da sunan zalalla amma in suka zo daga kauye haka suke kiran sunan karara ya Muhammad saboda kai ma in ya zo gidanka ya kira sunanka ya ce ba Audu kuma Alhaji ne kai karka jawuji kwaye kwala ko wanda yake ba zai ba shi komai ba tunda bai ce ba Alhaji ba shi ba dan uwansa ne daga birni daga kauye ya dawo birni sai zo kira shi da sunan zalla sai ce wallahi ba abin da zan baka ai duk ka zo haka zaka koma saboda bai sa ba mu gabu ba mu gabu ilai shi alaji ne kuma bai waji sunan ba to saboda haka sai da yazo ya kama wannan sunan kai tsaye yace inna najidu anna allah azza wa jalla yaj'alu samawati ala isbi'i mun samu cewa a littafin mu Allah madaukakin sarki ko mun ji labarin cewa wai Allah ko a littafin ba taura cewa Allah madaukakin sarki zai sanya tambayi gaba ɗayan sa a dan yatsa haka ya kawo ko isbi ko asba ko us domin usbu'i a larabci a luga tana da luga tara shi sa ita kalmar usbu bi yadda mutum ya karanta ta daidai ne daidai ne hamza din na ana mata ana mata ana mata wato wata uku ko dai ka ce a ko i ko u sannan ba'un din ita ma tana da wata uku sannan ainun din ma uku saboda haka kai bi yadda aka biya mutum yazo zai iya cewa asba'i ko asbu'i ko asbu'a zai iya faɗa haka zai iya cewa isbi'in zai iya cewa usbu'un duk ko luga ta haka ba lai da ke guda tara an bayyana da cewa ko to saboda haka wannan shine to sai yake wato ya zo yake cewa muna da labarin cewa Allah madaukakin sarki zai sanya su anan wal arbina ala isbi'in sannan kasai ma guda bakwai su ma haka wa tajaru ala isbi'in sannan bukiyu ma haka wal ma'u wa zara da ruwa da kasa kanta gaba ɗaya kan ta gariyar kasa ala isbi'in kuma akan isbu wa sa'idul khalaiqi ala isbi'in saura halittu kuma ala isbi'in wa yaqulu sai kuma Allah ya ce ana al-malik ni ne al-malik fa da aika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yana jin wannan wannan duk da yahudan ne ya faɗa yana jin wannan kalmar sai ya dariya hatta ba da tsawa bi zahu a sai da bikokin da suka fito bili tasdiqan li qawli al-haydir yana mai ƙarya yana dakkata zantan wannan da yahudan cewa abin da ya faɗa ba daidai ne ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره lalle ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah lalle ya kace gaba daya wannan ba wa bankin aje ba yayi ana yi kuma ga tsaka lokaci bari mu ji littafi na ya zama kwatali an gane ko saboda haka sai ya ce wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah sannan gaba daya kasan da mukaddace rana alkiyama sai karanto wannan ayar wannan hadisin bayan Imam Bukhari Imam Ahmad da Muslim sai rawaye shi da Imam Tirmidhi saboda haka kun ji wato karin bayani akan akan wayannan ayoyi Imam Nasa'i ma yana da wato wata ruwaya daban cewa da rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahli kitabi fa qala ya Abul Qasim أبلغك أن الله يعمل الخلائق على إسبيع والسماوات على إسبيع والأرضين على إسبيع والشجر على إسبيع والثرى على إسبيع قال فبهيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجسه saboda haka duk wannan sun tabbatar da cewa lalle Allah madaukakin sarki yana da wannan sifar sai Allah ya ce ne saboda lokaci mu je zuwa
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله نعم ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون Allah ya ce ونفخ في الصور za mu yi busa a cikin kaho wata ika man fi samawati sai wanda suke cikin sammai gaba daya kowanne sai ya firgita sai kaman fi samawati wa man fil ardi an gani ko kowanne wato ya fadi ya mutu buta ta yi kenan an gani shi za ake cewa wato wahiyal lati ya mutu bi al ahya'u min ali samawati wal ardi wannan shine butar da za a yi ta farko ce wato nafkhul faza'i ita ce za a firgita ta farko kamar yadda muka biya ta wata sura a baya daban sannan wannan da aka faɗa yanzu kuma ta bi baka yi kaman fi samawati buta ta bi duk wanda suke cikin samai da kasai kowa zai faɗi ya mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama kawai malai ji hadi hiya marhatu thaniya wa hiya nafatu sa'i wa hiya allati yamutu biha al-ahya min ahli samawati wal ardi illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama kawai kama jaa musarri'an bi mufassiran fi hadisi suwa al-mashhur cewa suwa ya man sha Allah ya ka ce wato mala'iku malakul mauti da mala'ika jibrilu da israfilu da mika'ilu su kadai za su rage su hudu kowa ya mutu daga nan ba malamin tafsiri suka ce bayan nan sai Allah madaukakin sarki ya umarci mala'ikan mutuwa da ya dauki ran mala'ika Jibrilu ya dau na Mika'ilu ya dau na Israfilu saurashi kadai ne Israfilu ko saurashi kadai ne buta kawo to sai Allah ya bada umarni ya ce kai ma mutu sai ya mutu sai Allah madaukakin sarki ya ta tambaya liman mulkul yau da yau mulki na waye kamar da hadisin ya tabbata sai ya faɗa ka uku liman mulkul ya wasu kuma suka ce sai an ɗau lokaci Allah yana kira tsawon shekaru sai ba wa kansa an zai ce billahi alwasidil qahar lalle mulki na alwahid ne wanda yake filo alqahar wanda yake karfin kowa domin ba kowa ya zo har masu ɗaukar ran babu wane mutum eh babu yan jari ba kowa kaga da malam ka alƙala rawi yake wannan magana ta ka aika san warji ne yana cewa wai a lokacin zai kado sarkin Kano yana cewa a lokacin kai ne ababala an ga ba kowa babu ki ai ran da lokacin da Allah zai tambayar ba a ta malaiku sun mutu ba wai a filin kiyama ne ana da sai Allah zai ce imani mulkul yau ba a'a kowa ya mutu a lokacin Allah zai tambaya yau mulki na waye sai ba da amsa yake lillahi alwahidul qahar lalle mulki na Allah ne kilo wanda yake ya fi karfin kowa wane mutum wane mutum to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa thumma nufiqa fihi ukhra sai daga nan kuma sai Allah madaukakin sarki bayan an dau lokaci sai ya bawa mai mala'ikan hura buta kaho umarni sai ya tashi shi kare shi zai fara mikewa sai Allah ya bashi umarni shi ne thumma nufiqa fihi ukhra sai a ce ya ƙara busawa ta uku to da yayi wannan busar sai kowa kuma ya tashi shine annabi alaihi salatu wasallam yake cewa zai miƙe zai gano annabi Ibrahim a jebal ko annabi Musa yake zai ganje a cikin dirka zai kasa gane cewa tsakanin shi da kiwa ya riga miƙewa yake bai san shi da kiwa ya riga miƙewa ba annabi Musa ne alaihi salatu wasallam ki saboda haka wannan shine tun malika fihi ukhra sannan sai ai buta ta wato ta gaba kuma fa idza hum qiyamun yanzurun an gane ko sai kaga mutane sun tsaya yanzuruna ba suna kallo ba suna jira kowa yana jira abin da Allah madaukakin sarki zai yi sai Allah yake ne wa asma'at al-ardu bi nuri rabbiha wa wasi'a al-kitabu wa dini ajin والشهداء وفي النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون
Allah madaukakin sarki yace wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha gaba ɗaya kasai sai su wato shi haske da hasken ubangijin wa wudi al kitabu sai a sanya lawhul mahfuz a zo da littafi waji abin nabiyina sannan kuma sai a zo da annabawa wasu kuma suka ce waji abin kitabu za a zo kowa da littafinsa ba ma man uti kitabahu bi yamini ba ma man uti kitabahu bi shimali waji abin nabiyina sai a zo da annabawa wasu hadai da kuma shahidai wa qudiya bainahum sai ai hukunci a tsakanin bil haqqi da gaskiya wa hum la yuzlamuna Allah yake ba da da an zalunci kowa ba sai Allah yake ne wa wufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun kaga shine ai Allah yake gaya mana cewa wa nada'ul mawazin al-qist li yawm al-qiyamati فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين haka Allah ya faɗa a suratul anbiya sannan kuma can a suratul nisa yace wa in taku hasanatan yudaiha wa yutimil ladina ajran azima sai yace wa yuqiyat kullu nafsin ma amilat sannan za a cika wa kowanne rai abin da ya aikata wa huwa alamu bima yaf'alun Allah yana sani da abin da kowa ya aikata kaga wa yuqiyat kullu nafsin bima amilat ko ma amilat ay min khairin wa sharrin duk abin da ka aikata ba wanda ya sani a duniya Allah yana sanadi na alkhairi ko jari fa huwa alamu bima yaf'alun yana tare da abin da suke aikatawa sai Allah yake ne وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا wane muke حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم Hmm.
وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين
Allah madaukakin sarki yake wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara za a kora waɗanda suka yi kafirci shine wasiqal ladina kafaru za a kora waɗanda suka yi kafirci ila jahannama zuwa ga wutar jahannama zumaran tawaga tawaga gurufin yan luwaɗi daban gurufin mashaya daban gurufin mazinata daban guruf guruf kowanne filfil kamar da muka biya a baya haka za su zo tawaga tawaga sai dai a hankali koro su za a yi da bulala yau mai da'una ila nari jahannama da'a Allah yake wa rasulul mujrim wa rasulul muttaqina yawma idin wa rasulul mujrimina yawma idin zurqa za mu kuma mu wato mu koro mutaki wato um, mujrimai a wannan ranar durkan idanun su duk gaba daya wato yayi bulu yayi bakin irin sannan idan kuma ya koma bulu eh haka ne kamar ruwan bula to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa wato wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza futihat jami'i ne na zumra zumra sai shi zumara din hatta idza ja'uha har sai idan sun zo wa ita wutar jahannama futihat abawa wa suna zuwa sai a bude wutar wa qala lahum khazanatu sai masu kula da wuta jami'i ne na al-khazin mai kula da wuta guda daya khazana kuma masu kula da ita da yawa al-kafir al-kafara kama ala wajin al-kafir kafir wal kafara yake wato kana da khazana to azai masu gadi ce alani atikum rusulun minkum shin manzani wasu zo daga cikin ku ba mutane irin ku wasu zo muku ba yatluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku wa yunzirunakum liqa yawmikum hada sannan suna muku gargadi akan wannan haduwar da za ku yi da Allah a wannan ranar baki muku gargadi ba alai ya tukum nadir me gargadi zai zo muku ba kamar yadda ya faɗa a suratul mulk qalu bala qad ja'ana nadir sai ya me gargadi ya zo mana me ya faru fakazzauna sai muka karyata wa kullu ma nazzala Allahu min shay abinda muka ce da su ma ba abin da Allah ya saukar Allah bai taba saukar da wani abu ba in antum illa bi dalalin kabir lalle ku ba ku cikin kowa ba cikin fata wanda yake babba yake da Allah yake wayin jirunakum liqa'a yawmikum hada qalu bala sai ce kware ku tunzo walakin haqqat kalimatul azabi ala al-kafirin sai dai kawai abin da ya tabbata ne shine wato karma azaba ta tabbata akan kafirai ya Allah yake ni kilar kudu kadiya يدعو أدواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين kaga Allah cewa yawma yahsurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wida na Allah yake ku tuna ranar da za mu tattaro masu tsoron Allah gaba ɗaya su tafi zuwa ga aljanna suna wato tawaga tawaga ta alkhairi yake wa nasuqul mujrimina kaga wasiqal ladina kafaru sannan za mu koro kisa ke su za a yi shine da tuqul mujrimin ila jahannama wilda za mu koro wato mujrimai zuwa ga wutar jahannama wilda kamar wadanda an ce wildan kamar yadda wato kamar dabbobin da suke zuwa su gangaro zuwa ga tafki dan su sha ruwa haka za a koro su ya kake gani lokacin da babu latani yake kado da wato shanu ba su yawa zaka ji kamar jijib jijib suna to haka za a koro kafurai suna tafiya wani na tunkuɗe wani to haka za a koro su wani na dukan wani da zabaniyawa na bin a baya to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa wato kila dukulu abuwa ba jahannam za a tsira su ku zo ku shiga kofofin jahannama khalidina fiya kuna masu dawama a ciki fa bi sabab wal mutakabbirin kin da makoma ta ta masu girman kai waɗanda ba sa karɓar gaskiya sai Allah yake ni وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم أنمكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين kaga ai a can Allah cewa ya kullama ulqiya fiha fawqan ko fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nabi tun lokacin da aka turo tawaga an turo group din yan yan yan luwada an an kada su ta suna ihu suna ta neman agaji sai su malaiku su fara tambaye su wai ku ba ai muku wa'azi bane me wa'azi bai zo muku ba to sai su ba da wannan alkar kad ja'ana nabiyum fa kadzabna sai gargadi ya zo muka karyata da shi ne Allah madaukakin sarki bayan ya gama da yan wata sai ce wasiqal ladina taqaw ila aljannati zumara kaga can mun ce wasiqal ladina kafaru koro su za a yi don ka zo nan gurin ba za ka ce kore aljanna za a yi shi kuma rakiya ake fassara sai ka ce wasiqal ladina taqaw ila aljannati zumara wasiqal la wala wasiqal ladina taqaw rabbahum wadanda wadanda kuma suka ji tsoron ubangijin su sai mala'iku su musu rakiya ba kora su zafi ba ila aljannati zuwa ga aljanna zumaran kuma tawaga tawaga tawaga alaramomi sai ake ku tawo tawagan masu kudin da suke taimakon mutane a ware su tawagar makotan kirki kowanne kaji kaji na mutanen kirki eh sai malaiku ce escorting din su a baya suna bin su a baya har su raka su zuwa ga aljanna amma da an je aljanna wato ba shiga za a yi wajen tsaya kamar da hadisi ya tabbata hatta idza ja'uha suna zuwa aljannar wa futiya ta bawabuha sai a bude kofofin hadisi ya gaya mana cewa annabi alaihi salatu wassalam kai yadda ma hadisi wani ya nuna cewa za a yi sarkwai sarkwai ne a kaka gane ya za a yi har sai an yi tambaya a tambayi annabawan nan da aka yi wa tambaya dangane da wato babban ashfa'atul uzma annabi nuhu annabi musa annabi isa annabi wa annabi ibrahim ko to bayan an gama tambayar su kuma su ijaba zuwa ga annabi muhammad to shine zai jagoranci a tafi aljanna da an zo bayan an tawo da wannan tawagun yana zuwa sai ya kwankwata kofa aljanna sai su tambaya cewa waye sai ya ce muhammad ibnu abdullah muhammad ne dan abdullahi zai ce duka umirta allah da ta wato wato kai aka umarta kada mu bude wa kowa in ba kai ba saboda haka sai annabi alaihi salatu wasallam ya bude shi zai fara shiga sannan kuma sai yan tawaga kashi kashi bayan manyan sahabbai sun shiga sai kuma tawaga kashi kashi ai ta shiga Allah ya sa mu nan to shi Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa hatta idza ja'uha har sai sun je wa fuka ya tsabawa ba sai a bude kofofin kofofin aljanna kuma guda takwas akwai kofar zaraka akwai ta wato akwai ta azumi akwai ta tuba akwai ta duka kamar da ya tabbata wa qala lahum khazanatuha sai wanda suke gadin aljanna suke salamu alaikum amince ya tabbata a gare ku kimkin kun ji dadin ku wani malamin mu kawai in kuka yi magana ko in ranka a zaune zai ciwa da ka ji dadin ka kawai shi wannan kalma ta saba a bakin sa to wai kace wannan kalma kimkin kun ji dadin ku fadkhuluha khalidin ku shiga aljanna kuma dawwama za ku yi Allah ya sa mu nan ya Allah ya ce وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث
amin نشاء amin فنعم أجر العاملين Allah madaukakin sarki yake wa qalu sai ka je aljanna suna cewa alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada godiya ta tabbata ga ubangijin da ya gaskata mana alƙawarin da ya mana yayi alƙawari cewa wanda ya ji ya ji zai shiga aljanna to ga alƙawarin ya cika shi wa awratana al-arda sannan ya gada mana da ƙasa yatabawwa'u min min al-jannati haythu nasha muna ta wata yawa a cikin aljanna muna zama a cikin aljanna duk inda muka ga dama duk inda muke so muna zama kaga ai me muka gada aljanna shine gidajen kafirai da hadisi ya tabbatar cewa da ka shiga aljanna sai an nuna ma cewa sai an nuna ma wani kadan alri a nuno mu Elizabeth a ce ka ga gidanta an fahimta da kyau ko ga gidanta kan wanda ka gada kai kuma ga gidanka na wuta wanda za ka gada insha Allah ta'ala ni so nake ai mun makofi da Elizabeth dan mu ga yawa cewa an nan yamma cewa fa Elizabeth ba yar aljanna ba duk yadda kake santa ba taba ganin ce ganta ka irin wannan ba ka kori Abubakar ka kori Umar ka ce ba yar aljanna ba amma kuma ka ka janyo Elizabeth nan lai kana cewa musulma ce wannan da ne kama haka mutum ya mutu a army wai za abokan annabi sun zauna da shi sun taimake shi kai a gurin ka sun yi rijaba da musulunta ba amma ka janyo Elizabeth ta dole kana cewa sai ita musulma ce akwai hankali a nan saboda haka za a nuna wa musulmi gidansa na na na wuta a nuna man na aljanna sai to kaga wannan wannan gidan wanda ce ko gidan wani shi zai gaji gidanka na wuta kai kuma ka gaji gidansa na aljanna insha Allah da Elizabeth za mu canji insha Allah ta'ala sai ta za mu canji to Allah madaukakin sarki yake ga mana cewa na taba na taba wa min aljannati haythu nasha fa ni'ma ajrul amilin ma da lada ladan masu aiki kun ji yadda Allah yake ba ma da lada ladan masu magana ba ana so ku yi aiki innal ladina amanu wa amilus salihati kullun al imanu wal amalu salih haka ake tafiya ko da yake sai Allah yake وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم wane mutum وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين alhamdulillahi rabbil alamin Allah yake wa taral malaikata zaka ga malaiku afina min hawli al-ardi suna kewaye a gefen al-ardi sun kewaye al-ardi ba wai nan guda takwas din ba wai amil rabbika fawqahum yawma idin samaniya ba ita ba wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya haka take ho aya wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya mutum wato malaiku takwas ne suke rike da al'arshin ubangiji to banda su akwai mala'iku da yawa da suka kewaye su ke shine wa taral mala'ikata asina min hawli al-arsh yusabbihuna bi amdi rabbihim suna tasbihi da gode wa ubangijin ubangijin shine subhanallahi wa bihamdi kaga wannan tasbihin idan kai saba da shi a bakin ka shi ma ba shi da iyaka banda wanda aka saba a cikin wato tasbihin azkaru sabahi wal wata guda ɗari a'a shi ma ka saba da shi a bakin ka tanzihin da mala'iku suke a jefa al'arzi kenan subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim isa a kyawun hadisin da yazo ga ba ai sai da ga ba wata falala ne yawa tanzihi ka saba da istighfar da tanzihi da salatu annabi a wajenka ka zauna lafiya ka dauki abincin mala'iku shi kuma abincin mala'iku yana kosar da mutane ka saba da wannan an bayyana da jego isa nake yawan faɗa wannan application wannan wannan dan tarbin nan da ake yi ne ne ne magana subhanallah walhamdulillah allahu akbar ko astaghfirullah da mutum ne da yafi kowa morewa da yafi kowa morewa idan kana ji kamata ya rika tunatar da kai kawai duk lokacin da aka sa wannan application din to ka rika tunawa da zarar ka ji yayi to kaka bari ya tafi a wanda kai ba ka mai ne ka يسين يسبحون بأمر ربهم وقضي بينهم بالحق الله يجي وقضي بينهم بالحق لا يكون في أذكانهم في دجاجيا وقيل يكما أتي الحمد لله رب العالمين yake ni suna godiya suna cewa godiya ta tabbata ga ubangijin dalibai awwan da muka fara dai Allah ya ba mu ladan ka wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana ina roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da subobin sa madaukaka na wa alaikum salam ga wata tambaya nan a gurguje wai wace tambayar da ake yi shine malam mace ce ta mutu ba ta da tsako ba ta da tsako daya babu mahaifa duk biyu amma tana da yayi wanda suke mahaifi daya da kuma wanda suke mahaifiya daya ta kuma bar kanin babarta ya raban gadon zai kasance gaskiya ba za ta gado a nan ba yawwa kaga wani ta ake kira kalala gado a kotu ake rabar yanzu a nan ka zo ka faɗa alhaji zika ba daidai bane an fahimta da kyau ko saboda haka a kota ake zuwa a rabai wa in kana rajulun yuratu kalalatan aw imra'atin wa lahu akhun aw ukhtun bare to ba ki gomula ko ba ka gomula ali kulli wahidin minhu masul sai a ga da wannan ayar baka dai tace za ta raba wannan gada wa in kana rajulun yuratu kalalatan ko kalala shi ne wanda ba shi da asali ba shi da far'i me ya sani shine iyaye me bari iyaya amma yana da yayi da kalle da sauransu to su zai aje da wannan aya ta cikin suratul nisa aya ta 12 za ta fasa wannan bayani duk abin da suke nema a cikin za su gani ba wahala za ta yi ne ne sauki matuƙa waye ya sallama a nan abin ba haka na'am abuwa ba jahannam kobobin abuwa ba abuwa ba janna kutiya kutiya abuwa buha za a bude kobobin ta aka ce kobobi ba babu hawa saboda haka guda takwas aka annabi yake kaji na annabi alaihi salatu wasallam yake duk wanda ya alwala ya gama hadisi Abu Hurairah ban banta ba cewa ya gama sai ya alhadu an la ilaha illallah wa adu la shay da kalji annabi yake illa futiya futiya lahu abuwa ba jannati as-samaniya ba sai an bude wa mutum kobobin aljanna guda takwas kofofin aljanna takwas ne sai bayan daya shine da annabi ya bayani cewa akwai kofar rayyan ta masu azumi akwai wata masu ciyarwa akwai ta masu tuba sai bayan an gama sai annabi alaihi salatu wasallam yake abubakar duk zai shiga ta kofofin duka akwai sunansa gaba daya a kofofin walau kari halkajirun duk kofofin da sunansa duka kai ma za ka iya samun kanka an saka kofa ta tuba kuma an saka kofar ciyarwa za a iya samu kwarai da gaske wanda kobo sai ka zaɓi wanda kake so ka zaɓi a dimisa a ABU ka samu a ATBU ka ga sai ka zaɓa ka darbe an fahimta da zai ko wallahu alam abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure yawa akwai akwai rasuwa da aka yi na Alhaji Kaugama sakataren tsohon sakataren aina yana zama a waje anan akwai direban sa ban san shi ba amma na dan samu labarin sa tun kafin ya rasu alai malam Musa ko alai Musa da ake faɗa an ce wato an mai yabo na kwarai kwarai da gaske cewa kullun ya shigo sallah da asuba to baya fita sai rana ta daga kullun kuma jirgi ana yaban sa kuma an ce wai akwai bayan Allah da yawa malam Abdullahi ba yace jiya ya wuce jari ya daga mar hannu wani yake sun yi sallah asuba tare mutul fuja lokaci guda ciwon ya taso Allah ya karbi rayuwarsa yanzu kaga malam Musa jiya ana tare da shi yanzu amma yanzu kuma malam Musa yana cikin kujewarsa to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe wannan bawa Allah ana faɗin kirkin sa da irin ibadarsa kwarai da gaske ni wannan jawo gaskiya amma ana faɗin ibadarsa kwarai da gaske muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa halayensa na kwarai da gaske abubuwan da ya bari da ƴaƴan da ya bari Allah madaukakin sarki wato ya kula da su muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da shugogun sa madaukaka ƴaƴansa da iyalinsa gaba ɗaya Allah ya kula masa da su yadda yake aka faɗa a halayen sa na ƙwarai Allah ya sa halin jeyi akwai yar gidan Alhaji Balarabe yi wanda ina ji ko aiki ya kai mata aka ko kuma za a yi am sadin da yake ma bai zo ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bata lafiya Allah ya tafi kafadarta akwai yar Alhaji Amin Amjehu ya kasai wanda shi ma satin da ya wuce muna tare da shi a nan makaranta ran talata sun tafi inda za a wa'ar aiki a kafa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa a yi aikin a sa'a Allah madaukakin sarki ya sa an yi an yi kenan muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa duk waɗanda suke mana siya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun su masu neman aiki da sana'a Allah madaukakin sarki ka ba su aiki masu neman jari Allah madaukakin sarki ka ba su muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tubobin sa madaukaka matasan mu da suka dogara da kai ne yau suka ci yin sana'a Allah ka gane da Allah ka nuna musu hanya ba daidaiciya muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tubobin sa madaukaka Allah ka ba mu shugabanni na gari wannan zabe da yake cin karo mu Allah kada ka bar mu da zabu kan kawo kan mu Allah ka tankwara mu mu zabi shugabanni na gari waɗanda za su tausaya mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin sa dokaka kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya ba su neman ta da matsaloli na tashin hankali Allah ka wani shi kawo kan waɗanda ruwa yayi wata aji a garuruwa irin su haɗi da sauran su Allah ka kai musu dauki muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin sa dokaka iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara madirai kuma Allah ka tsara musu lafiya da nisan kwana Allahumma amin lafiya wa danina wa aslih haymatana wa ulata umurina waj'al wilayatina fi man khafaka wa taqaka wa tabaraka ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma amin Allahumma